أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ألا دعوة موجك وانا مسلاتي yadda muke ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da za mu karanta mu dace da fassararsu Allah ya rubuta mana lada inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratul anbiya'i za mu tashi kan aya ta saba'in da bakwai ko to bismillah
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم kamar karanta wannan jiya ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين na jiya mun tsaya mun soma karatu ko kuma mun tsaya akan farkon kissa annabi nuhu a cikin wannan a sura wanda ita ce kissa ta hudu da Allah madaukakin sarki ya jero cikin kissoshi guda goma cikin wannan sura ta suratul anbiya Allah ya ce to annabi Nuhu aiko shi izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin shi ka ambata musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam min qabli gabanin zuwa annabi Ibrahim da annabi Lut nan aka samu annabi Nuhu fansa jabna lahu muka ansa masa addu'an shi muka taimake shi fanajjaina muka tsiratar da shi wa ahlahu da kuma mutanen shi sune allazina fi safinati fi safinati wannan wanda suke cikin jirgin ruwan shi min alkarbil azimi daga bakin ciki wanda yake mai girma Allah ya ce wa nasarnahu sai muka taimake shi min alqawmi daga mutanen nan da allazina kazzabu bi ayatina wanda suke ƙaryata ayoyinmu addalat wanda wayannan ayoyi suke shiryarwa ala risalatihi akan aikin da aka yi ma annabi annabi nuhu an yasulu ilaihi bisuin ba za su iya saduwa da shi da mummunan ba za su iya kusantan shi da mummunan aiki ba wato ba za su iya aibanta shi ba Allah shi ya kiyaye annabi Nuhu a cikin wayannan yawan shekaru 950 kafin ruwan tufana to Allah shi ya kare annabi Nuhu kuma haka kariyan Allah yake ga dukkanin wanda ya tsaya kan bauta mishi Allah sai kawo mai kare shi ko da baka da kowa Allah ya ce innahum lallai su wayannan mutane annabi Nuhu kanu sun kasance kaumin su'il wato yan banza ne fa agraqnahum Allah ce sai muka nitsar da su a cikin wannan ruwa ajma'ina gabaki daya fama naja babu wanda ya tsira illa ashabas safinati sai dai mutanen cikin jirgi wa jumlatihim yawan su dai gabaki daya su tatin su su shida ne rijalun rijalun wa nisa'uhum wato maza uku da kuma matansu wakila aka ce jami'u man kana fi safinati dukkanin wanda suke cikin wannan jirgin ruwa samanuna wato su 80 ne nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisa'u rabin su maza rabin su mata duk gaba ɗaya kaga a shekara 950 mutanen da suka iya imani da shi kenan annabi nuhu mutane 80 iyakacin kirgen da aka yi kenan saboda haka shi da awa yana neman haƙuri shi mai yin da awan sai ya kasance mai haƙuri ba a gajiyawa ba a ƙosawa kullum daɗa kira ake yi domin hadafin mai da'awa shine mutane su fahimci gaskiya ba wai wani abu yake nema ba mutanen su gane gaskiya shikenan abin da mai da'awa yake nema annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ce ma Ali bin Abi Talib mutum ɗaya li an yahdi bika rajulun wahidin a samu mutum ɗaya ya shirya ta dalilinka khairun shine yafi min umarin na'ani da a baka wato garke na jajayen raƙuma a samu mutum ɗaya tal ya, ya daidaiti ya shirya ta dalilinka ya fi a baka arziki to saboda haka shi algarbu wato manufa na mai da'awa shine samun shirya daga waɗanda yake kiransu babu abin da ba a yin da'awa don neman kuɗi ba a yin da'awa don neman suna ba a yin da'awa don neman shahara, ba a yin da'awa don neman bukata ta duniya, ana yin da'awa domin Allah ne kaɗai, yawa shi kaɗai ake yin wannan da'awa domin shi, in kana yi domin shi, to Allah shi ne mai ɗaukaka ka. Allah shi ne mai ɗauka, amma idan ka ce za ka nemi shahara ta hanyar da'awanka, to da'awanka ba zai zamanto cikakkiya ba saboda ba za ka samu ikhlasi na yadda za ka faɗi gaskiya ba. Kullum sai dai ka bi kana faɗan abin da kake kake ganin mabiyanka suna so ka faɗa musu, sai koma shi ne kake faɗa musu. To wannan da'awa ta lalace a wannan waje, ba za a samu istiƙama a wajen wannan malami ba. saboda haka ana yin da'awa duk wanda ya ce zai shiga kira domin Allah to yana yi ne fa domin Allah kadai ba domin wani abin da zai samu na nan gidan duniya ba saboda kana ɗauke da abin da ya fi gidan duniya da abin da ya fi duniyan da abin da ya fi abin da ke cikin duniya ɗin don me yasa zaka koma neman kaskantacce kada Allah ya baka alkur'ani ai Allah ya baka girma To saboda haka masu da'awa su kwana da shiri su dinga karanta waɗannan ayoyi su ga yadda annabawa suka yi gwagwarmayan da suka yi da kuma halin da suka samu kansu a ciki. Ga annabi Nuhu nan dai shekara 950 yana kira a cikin jama'an shi, amma wanda suka yi imani da shi ba su wuce mutane 80 ba. mun gane ko to saboda haka ba a alfahari da cewa mutane ai mu ne da mutane mu ne da kaza mu ne da wannan duk ba ba ya cikin layin masu da'awa ya Allah ka tsare mu na'am Allah ya ce wa nasarnahu min alqawmil ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawma su'in fa agraqnahum muka nitsar da su ajma'ina gabaki daya ai laqad da'anuhum annabi nuhu yayi addu'a ala qaumihi akan mutanen shi bil hilaki akan a halakar da su inda yace rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin da yara kada ka bar duk wani wanda za a ce wannan ya kai ya zauna a gida kada ka bar shi da rai innaka in tazarhu yudillu ibadaka domin ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayinka to sai musu wannan addu'a Allah ya halakar da su wa amma nabiyina muhammad amma annabin muhammad sallallahu alaihi wa sallam fada ali qaumihi sai addu'a ga jama'ar shi bil hidayat Allah ya shiryar da su sun yi masa rotsa a ɗa'ifa hattan kasrat suna yawo har sai da haƙorinsa suka jefe shi da dutse har sai da suka karya mishi haƙori jini yana zuba tun daga sama har cikin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan aka zo aka tambaye shi to ya za a yi da waɗannan mutane mala'ika aka turo mala'ika ya tambaya ya za a yi a yi musu tsawa su rididdige ko a kashe su ko kaza ya ce sai annabi ya ce Allahumma ya Allah ihdi qaumi ka shiryar da mutane na fa innahum lallai su din nan la ya'lamuna ban sani bane to annabin rahama kenan mun gane ko sallallahu alaihi wasallam fa bi rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizar kalbi lafafdu min haulika saboda rahama da Allah ya yi maka kai din kai kanka mai rahama ne sai ka sassauta musu da ka kasance mai zafin rai mai kaushin hali lamfafdu min haulika waɗannan jama'a da suke taruwa gare ka da basu taru ba saboda haka fa'afu anhum wasfa ka yafe musu ka kauda kai daga jafa'i da suke yi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم كنا shi mai tausayi ne shi mai jin kai ne shi mai yafiya ne shi mai kyauta ne shi mai sadar da zumunci ne shi mai karamci ne duk wani ɗabi'a mai kyau ka danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye haka muke a yau? Allah ya ce, Laƙad kana lakum fi Rasulillahi uswatin hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Lalle ya kasance kyakkyawan koyi to ku yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yau kai ina kake? Wani ya zage ka kai ma ka ce sai ka rama. Wani ya mare ka kai ma ka ce sai ka rama. ga annabi an jefe shi an zubar masa da jini aka ce a kashe su yace a yafe musu kuma a shiryar da su to a koma a karanta tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kyautatawa da jin kai da rahama su ne siffofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya fifita kanshi akan wani babu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka ce mu yi koyi da shi har in muna son haɗuwa da Allah lami lafiya to sai ka koma ka duba yanayinka yaya zamantakewanka da al'umma yake wajen yafiya yaya zamantakewanka da al'umma yake wajen jin kai yaya zamantakewanka da al'umma yake wajen kyauta yaya zamantakewanka da al'umma yake wajen sada zumuncin da yake tsakaninku, yaya zamantakewanka da al'umma yake a tsakaninka ma da makwabcinka. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana faɗa mana, ya ce mala'ika Jibril ya zo yana yi masa wasici, a bisa ya kula da haƙƙi na makwabtaka, ya kula da haƙƙi na makwabtaka, ya kula da haƙƙi na makwabtaka, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai da na yi tsammani. a ƙarshen abin da mala'ika Jibril zai ce, zai ce idan makwabci ya rasu makwabci zai iya gadon shi. Ta mayo ya kake zaune da makwabcinka ta gefen dama? Ya kake zaune da makwabcinka ta gefen hagu? Ya kake zaune da makwabcinka ta gabanka da ta bayanka? Ya kake zaune da makwabcinka na wanda kuke tafiya wa sahibil jambi? Ya kake zaune da makwabcinka wanda ma kuka haɗa mota tare? wane irin gudunmawa ka bashi, yau da za ka rasu menene makwabcinka zai iya cewa game da kai, yau da za ka rasu menene mutanen anguwa za su ce game da kai, yau da za ka rasu mutanen garinku me za su ce game da kai, wane irin tazkiya za su baka, in ka, in ka riga ka rasu duk abin da mutane suke faɗi game da kai shine abin da ya tabbata. Za ka ji an ce an yi rashin. za mu sami irin wannan kuwa mutum mai kyauta, mutum mai kyakkyawan hali, mutum mai faɗan gaskiya, za a faɗa maka haka bayan ka rasu, ko kuma za a ce yau kan mun huta, akwai wanda ya rasu sai a ce yau mun huta da bala'i, yau mun huta da masifa, yau mun huta da rikici, yau mun huta da kaza, a wanne yanki kake kai a cikin biyun nan a ina kake. saboda haka kowa ya koma ya duba kanshi ya duba kuma yaya zamantakewa yake sallah azumi zakka aikin haji da sauransu wannan tsakaninka ne da mahaliccinka amma sauran duk abin da muka ambata mu'amala wanda shine yake kai ka gidan aljanna shi yake kai ka gidan aljanna wannan kyakkyawan mu'amala da zaka ya Allah ka taimake mu to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yi addu'a ga halakar da al'ummansa ba sai yi addu'a cewa ya Allah ka shiryar da al'umma na, Allahumma haɗi ƙaumi fa innahum la ya'lamuna. An gama da kissa ta hudu, za mu je kissa ta biyar, Allah ya ce wa Dawuda.
Wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin.
To ga kissa ta biyar cikin kissa na annabawa da aka jero su cikin wannan sura, kuma ana faɗa mana wannan kissa ne domin mu ebo irin darussa da suke cikin waɗannan kissoshi, sannan sai mu yi la'akari da shi akan rayuwarmu na yau da gobe. Allah ya ce, Wazkurka ambata Dawuda annabi Dawuda, wa Sulaimana da ɗanshi annabi Sulaiman. ai qissatuhuma wato labarukan sabtilahuma da kuma wato jarraba wanda aka yi musu an jarraba annabi Dawuda da annabi Sulaiman bin ni'imati da ni'ima cikakkiya wal mulki da kuma mulki annabawa ne wanda suke cike da ni'ima kuma suke da mulki eh iz a wani lokaci iz ya kumani fil harsi lokacin da suka yanke hukunci da annabi Dawuda da annabi Sulaimana duk su yanke hukunci akan abu guda ɗaya, fil harsa akan al'amari na gona, huwa zare aukaramin shi ne wato gonan ita kanta aukaramin ko kuma ma karmamin da aka ci aka bari a gona. Kes kenan da Fulani da makiyaya, da manoma da makiyaya. Me ya faru, iz na fashe fihi ƙanamin ƙawami lokacin da tumakin wasu al'umma suka je suka yi barna a gonan wani. a ganin mu babu ƙaumi Dawuda wato tumakin shashin al'umma annabi Dawuda, ai, ummatu shi ne al'umman shi, ƙala ibn Abbas wa katada, wa zalika wannan abin da ya faru an na rajilai ne lallai akwai wasu mazaje guda biyu, dakala sai suka shiga ala Dawuda a wajen annabi Dawuda alaihi salam ahaduhuma ɗayansu sahibu harsin shine mai gona wal akar ɗayan kuma sahibu ganamin shine mai tumaki fa qala sahibul harsi sai wannan mai gona yace ma annabi Dawuda inna haza lallai wannan da muka shigo da shi din nan a in falatat ganamuhu eh tumakinsa ya ce, Tumakin shi wannan, wannan, wannan abokin husuma nawa sun shiga cikin gona na lailan da daddare, fa waka adfi harsi suka fada cikin gona na, fa afsadathu sai suka ɓata wannan gona suka yi raga-raga da ita, falan tabaka minhu shay'un babu abin da ya rage a cikin wannan gona ɗin. Wannan shine koken mai gona. Mun fahimta ko? to da aka faɗi wannan annabi Dawuda ya duba faɗahu Dawuda riqabal ganami fil harsi sai annabi Dawuda ya yanke hukunci inda ya karɓi wannan tumaki gaba ɗaya ya ba da shi madadin wato wannan gona sai aka ba ma mai gona wannan tumaki gabaki ɗaya to kaji hukuncin da annabi Dawuda ya yanke kenan fakaraja kenan suka fito famarra ala Sulaiman suka wuce ga ga Annabi Sulaiman ga Annabi Sulaiman nan suka wuce wato suka wuce shi haka wa ibn ida ashara sanatan yana da shekara goma sha ɗaya shi Annabi Sulaiman fa sai yace kai ba kaza bai na kuma ya ya yanke hukunci tsakaninku au kai fa kubiya bai na kuma ya ya aka yanke hukuncin da hukunci a tsakaninku fa akhbarahu sai suka bashi labari Faƙala Suleiman sai Suleiman ya ce, Lawullitu amrakum, da a ce zan jibinci al'amarinku, laƙabaitu bigai da haza, da na yanke hukunci amma ba irin wannan hukunci zan yanke ba. Waru ya an ruwaito, annahu ƙala gaira haza, arfaku bil fariƙaini, eh ya ce zan yanke hukunci ba da wannan ba, zan yanke hukunci da abin da ya fi sauƙi ka dukkanin masu husuma ɗin, da mai gona, da mai tumaki, kowanne sai ya fi mishi sauƙi. Fa'uku bira bi zalika Dawud sai aka ba mu annabi Dawud wannan labari abinda annabi Sulaiman ya faɗa. Fada ahu sai ya kira annabi Sulaiman, fa ƙala lahu sai ya ce mishi, kai ba taƙabi yaya za ka yanke wannan hukunci ɗin. Wai ruwa ruwaito, annahu ƙala lahu ya ce mishi, bi haƙƙin nubuwati ina haɗa ka da haƙƙi na annabtakan da ni nake kai. wal ubuwati da haƙƙi na ubantaka da nake kai ni babanka ne Allah ma akhbartani billazi huwa arfaqu bil fariqaini wato ba za ka gushe ba sai ka bani labarin abin da yafi sauki ga dukkanin dangi biyu na masu husuman nan shi annabi Dawud kenan yake faɗa ma ɗan shi annabi Sulaimana Ƙala sai ya ce adfa'u adfa'ul ganama ila sahibiz zar'i ni in ni zan yanke hukunci in ji annabi Sulaiman to zan mika wayannan tumaki ila sahibiz zar'i ga mai gona ne in na mika tumaki ga mai gona yan tafi bidan riha zai dinga amfanuwa bidan riha da nonon wannan tumaki din wa naslaha da ƴaƴan wannan tumaki duka nashi ne wa sufiya haka nan idan an cire sufi na wannan tumaki duka nashi ne wa yanzar sahibul ganami da sahibul harsi sai in ba ma ma'abocin tumakin nan kuma sai in ba shi gona wannan gonan da ya lalata sai na ba wa me tumaki mun gane ko sai in ba shi fa idza sara al harsu ka hay'atihi idan gona ta dawo kaman yanda ya same ta ya lalata ta to da fa ila ahlihi sai in karbi gona in mayar ma mai gona wa kan sahibu da gane gane mahu sannan kuma ma abocin tumaki a mayar mishi da tumakinsa ni da haka zan yanke in ji annabi Sulaiman faƙala Dawud sai annabi Dawud ya ce alqaba'u ma qabaita lallai hukunci shine abin da ka hukunta to kaga wannan jarrabawa ne na farko shi annabi Dawuda baban annabi Sulaiman ne kuma annabin Allah ne To, amma kaga hukuncin da ya zo wato saɓanin yadda shi ya yanke, kaga ya zamanto jarrabawa kenan a gare shi. Me za mu iya fahimta daga cikin wannan? Kai ne da ɗalibinka, ka yi karatu maybe ala ɗalibi ya ga wannan karatu ba haka yake ba. Kaga na farko annabi Suleiman bai dawo kai tsaye zo ya tunkari annabi Dawuda akan wannan hukunci ba. Amma dai ya ce shi da ba haka yake ganin za a yanke hukunci ba. Har aka zo aka faɗa mishi. Annabi Dawuda da ya ji wannan labari ya kira ɗalibin sai ce to yanke hukunci kaga babu batun girman kai a wannan waje ɗin. inda da girman kai malami sai ya so ma faɗa yaya zan faɗa abu yaushe kake ka ga ne na ɗan shekara goma sha ɗaya ne shi kwa na da ma har an ba shi annabtaka mun gane ko wanda ya yi in an ba shi annabtaka yana shekara arba'in ai ya yi jika kenan ma da annabi Sulaiman amma haka yace zauna ina kuma haɗa ka kada ka ji kunyan komai ina haɗa ka da haƙƙin nan na annabtakan da nake kai, ina haɗa ka kuma da haƙƙin nan na ni babanka ne, faɗa min ya za ka yi da wannan hukunci. To, ina yau za ka samu ana je ka dawo tsakanin malami da ɗalibi. Dan ɗalibi ya fahimci abu daban, kai kuma ka fahimci abu daban. Saboda haka babu wannan, ai duk mai duk tsakani da Allah ake yi. Mun gane ko? To, Allah ya ce, wa kunna mun kasance da hukumihim ga hukuncin duk da suke yankewa shahidi na muna masu shaida a kai. Kala Dawud sai Dawud annabi Dawud ya ce sahib al-harsi riqab al-ganami wa qala Sulaim wa qala Sulaiman yantafi bi darriha wa nasliha wa sufiha ila an yauda al-hars kama kana bi islahi sahibiha fa yarudda ilayhi to hakan na aka juya da wannan hukunci aka bi abinda annabi Sulaiman ya yanke Allah ya ce fa hamnaha ففهمناها سليمان نعم وكلا آتينا حكما وعلما نعم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير نعم وكنا فاعلين To Allah ce fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da wannan matsala ga Annabi Sulaiman. Eh eh wa hukmuhuma bi ijtihadin wa raja'a Dawud ila ila Sulaiman Annabi Dawud sai dawo da wannan wato hukunci kan abinda Annabi Sulaiman ya yanke. Wa kullan kowanne minhuma daga cikin Annabi Dawud da Annabi Sulaiman ataina mun bashi mun bashi hukuman annabtaka wa ilman da kuma ilimi ay bi umuriddin wato al'amura na addini. Malam ya ce, Malam Mahmud Gumi kenan. Ya ce, Haza wannan fi shar'ihin wato a kan shari'ansa haka yake, amma fi shari na cikin shari'anmu, ka san shi alƙali ne. Ya ce, Fa hukumar Dawuda, kaka hukuncin nan na annabi Dawuda, akrabu shi ne ya fi kusa. Iza, iza kanat kimatar dawabi idan kiman nan na wannan dabbobi tuƙabil wanda ya dauranci kimatar harsu wato kima na wannan gona ɗin. sai a kwace dabbobi a ba wa mai gona. Mun gane ko? Wasa'i buha muflas, mai wannan tumaki ya zama muflas, wato wanda aka yi masa an yi gwanjan kayan shi kenan. Kasu da in ka ci bashin banki sai a zo a yi gwanjan gidajen ka, shi ne muflas. Eh, muflas shi ne wanda ya zanto ba shi da komai kenan. Annabi sallallahu alaihi ya tambaya kun san wane ne muflas? Sabai suka ce shi ne wanda ba shi da komai. ya ce a ba shi ake kira mublas ba. Mublas shi ne wannan wanda zai je lahira da dukkanin wato ayyuka na alkhairi. Amma shi kenan sai ga shi shatama haza ya zagi wannan ya maru wancan. To haka za a zo ana iban ayyukan shi na alkhairi ana bayan sai ya dawo ba shi da komai shi ake kira mublas. Mun gane ko to wannan sai ya dawo mublas. Eh, fatuba'u au ya kuza in rabiye fatu ba sai a sai au ya kuza ko ya rike ta fatu ba sai a sayar da wayannan tumaki a biya mai gona au ya kuza ko ko mai gona ya rike wannan tumaki in rabiye in ya yadda cewa zai rike a madadin barnan da aka yi mishi wa fihi ma fihi min qatl khusumati a cikin wannan hukunci na annabi dauda akwai abin da ke cikin shi ne yanke husuma gabaki ɗaya an yi ta ta kare tun a wannan lokaci din sabanin na annabi Sulaiman wanda kuma hukunci ya yi ta tafiya kenan har sai ran da gona ta dawo hayyacinta kafin a ba ma mai gona wannan tumaki din so da zaka iya cewa ka karbi tumaki a kai baka san ya ake da tumaki ba kai sana'an ka gona ne to ya zaka da tumaki din shi yasa mala yace a cikin shari'an mu nan to wannan na annabi dawo da shine yafi kusa mun gane ko bi khilafi ma hakama Sulaiman saban abin da annabi Sulaiman yayi hukunci da shi fa min haza to daga wannan ne ila ake cewa kana hukumuhuma lallai hukuncin sunnan gaba daya sun yi shi bi wahayin wato da wahayi ne wasani na biyu nasikul al-awwal wato hukunci na biyun nan ya warware hukunci na farko bi dalili saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa kullan kowanne ataina mun bashi hukuman hukunci wa ilman da kuma ilimi fa alaihi to akan wannan fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati Sulaiman kaga wannan mas'ala in haka ne ta faru bayan annabtakan annabi Sulaiman alal ka'ida akan ka'ida mun gane ko kan cewa ba da hukunci da annabtaka ana bayarwa ne bayan shekara arba'in, ba yana shekara goma sha ɗaya ba. Allah ya ce, Wasakhar na mun hore ma Dawuda, tare da annabi Dawuda mun hore masa aljibal, wato duwar watsu, yusabbihina suna yin tasbihi, waɗayar hakan nan mun hore mishi a ɗayar wato tsuntsaye. Kazalika su ma suna yin tasbihi lokacin da annabi Dawud yake tasbihi, duwatsu suna amsa wannan tasbihi din, haka tsuntsaye suna bin shi wajen yin tasbihi. Mun gane ko? Eh, ma'ahu li amrihi idza wajada fatratan liyan shi bihi wato suna yin tasbihi tare da shi lokacin da annabi Dawud ya samu dan lokaci da yake nishadantuwa da yin tasbihi din. To kaga wannan wani karantarwa ne. Kai ne kake yi in baka komai. in baka komai me kake yi sai ka maka cika gaba da yin tasbihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai ka ci gaba da yin wannan kaga kana zaune an kana ta yin ayyukan lada kana ƙara lada akan lada akan mizaninka mun gane ko saboda menene a annabi sallallahu alaihi yana cewa akwai kalmomi guda biyu khafifata ne alal lisani wato masu sauki ne akan harce thaqilata ne alal mizani aw fil mizani amma masu nauyi ne akan mizani wayna kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani alal lisani على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم sai mu ɗabi'antu da yin wannan ga annabi dawuda duk lokacin da ya samu fatra shine wani ɗan lokaci wanda baya komai to sai ya dinga nishaɗantuwa da waɗannan kalmomi na tasbihi to a nan ne har duwatsu suke bibiyan shi a nan ne har tsuntsaye suke bibiyan shi wajen yin wannan tasbihi din to mun so muke yin tasbihi a rana ko kuma sai dai mu ji kiɗa mu ji waƙa saboda haka mu ware irin waɗannan lokaci din duk lokacin da kaga kayi shiru to ka dinga bijiro da Allah kana yin tasbihi wannan yana tsarkake zuciya yana hana aiki na banza yana hana aiki na aisha. Na'am, Malam ya ce, an yi fafa hamna ha Sulaiman? Na'am, wasakar na ma'a Dawud, Jibala wa Isabihin wa tsaye. Allah ya ce wa kunna mun kasance fa'ili na wato masu aikata hakan, ai, tasfir tasbihi ma, hora tasbihin waɗannan aljibal wa tsayir mun kasance masu yin haka wa in kana ajaban inda kun ko da ke abin mamaki ne a gare ku ai mu jawa batu hulun sayyidi dawuda wato amsawan wa'annan duwar wasu da tsuntsaye ga annabi dawuda kama sabba halhasa fi kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duwar wasu su ma suka ci gaba da yin tasbihi a tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tasbihi suna tasbihi wasa mi an nasu zalika ko mutane ma sun ji wannan tasbihi da wayannan tsakuwa suke yi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana daud annabi daud ya kasance huwa allazi yasma'u wa shi kadai ke jin tasbihin da suke yi wayirwa an ruwaito anna misla zalika lallai misalin haza wannan waka ya au kuma da gairu wahidin min hazil umma wato ba ɗaya ba ya auku ga mutane da yawa a cikin wannan al'umma din mun gane ko kana muda- kana Abdullahi bin Shakhirin idza dakala baitahu sab- sabbahat ma'ahu abniyatahu wato idan ya shiga gidan shi sai dakunan su ma su dinga yin tasbihi da tasbihin da yake yi na'am Allah ya ce wa Allah nahu
وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم mm.
فهل أنتم شاكرون To wa Allah nahu mun sanar da shi sun ata labusin wato kira, wato sana'an nan na labusin i- i- i- saƙa, wa huwa dir'u shine ɗinka riga allazi tusamma azzard wanda ake kiranta azzard wa huwa awwal man sana'a shine na farko wanda ya soma saƙa irin wannan riga ɗin, wato riga na sulken yaki. Mun gane ko? Wa kana qabla ha gabanta ana sa mata safayi ko wato wato faifai faifai yanda ko an yi harbi ba shi iya ba shi iya isa kirji. Wa daru bi ma'ana qamisul mar'a. In an ce daru ko shi ake nufi wato da riga amma na mata. Allah ya ce sana'atu labusul lakum ya tabbata gare ku wannan abin da yake sana'antawa litasunakum domin wannan riga din ta kiyaye ku. Litasunakum ko? To, bil fauƙaniya, mala yace idan ka karanta bil fauƙaniya shi ne ka sa ta ulitu suna kum, to wannan ai allubus wannan tufan ne ke kare ku. Wa bi hakaniya, in ko ka karanta liyun suna kum, ka yi masa ya'un, duk ra'a ya zo da wannan, to wannan kuma li Dawuda wato annabi Dawudan shi ke kare ku. wannan ne idan ka karanta li nuhu suna kun shi ma kira'a ya zo akan wannan malam yace to wannan ana nufi Allah ne ne kare ku min ba asukum wato daga daga yakin ku ai harbikum ya- ma adaikum yakin ku dauke da abokan gaba to fa hal anti yanzu shin ku ya ayi annasu ko mu'minai ko mutane kun kan za ku kasance shakiruna masu godiya da na'ami ni'ima ta bi tazikir rasul wajen gaskata manzo ai ashkurni ku gode mini bizalika da wannan wannan shine shashi na cikin kissan annabi Dawud da ɗan shi annabi Sulaiman kuma za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ayoyi da muka karanta muka dace da fassarar su Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله